أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم الناصر الحق الذهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأسرة الباقي على ظل الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الأتني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب العقبابي فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتمان أبو إسحاق على جبرائيل ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد يا أهمة الشيء إيدر لنا بهذا المهدري ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ربي نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم بجاه هذا اليوم المباركة يوم العرفة أن تجعل لنا خيرات الدنيا والآخرة وأن تكنا من كل فتن الدنيا والآخرة وأن تدعد لنا شرور يا رب العالمين وجعلنا من الذين يستغفرونك آناء الليل وأطراف النهار وتجعلنا ممن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمكاشنا بجاه رسول الله وتضاعفه أضعاف أضعاف مضاعفة من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها آه يوم muna zama na ɗari da sittin da shida, ɗari da sittin da uku nan kuwa a yau ne za mu ɗan hutu don ba masu mu yanke karatun amma na ganin watakila daga yau da ranar laraba kawai za mu dawo don lamon da mutane ba za su bari mu yi karatu ba amma ranar laraba za mu dawo insha Allah mutum zai ba da kawai monday talata ne eh laraba da mu da ran laraba da mu da da mu ci gaba kenan eh hutun da zamu yi kenan insha Allah a yadda muke nufi ba mu san kuma da Allah yake nufi ba in ya in ya ce hakan ne shikenan muna kan risaloli na shau amada tijjani radiyallahu ta'ala anhu wasiƙan da yi wa fukara ufasi wa alaikum bi ɓatil muƙaddani da ku bi muƙaddamanku bi ɓa'il wurdi mahama amarkun amma ƙa'idan da za a ji muƙaddaman yadda suka ba ku wurdi da horonku da suka yi bil ma'arufi ko da hana ku suka yi bil munkari abin da aka hana kar mutum ya yi. Ausa'iyun fi islahi za ta bainukum. A tsakaninku yana akwai waɗansu wanda suke cikin rashin fahimtar juna ta shiga an aka faɗa muku to ku bi. Ma'ana, in mukaddaman ku suka yi muku gyara ku tsaya ku bi. Ku zamo kuna da shugabanni a cikin tafiyanku. Wa alaikum yin mulazamatul wazifati na hore ku ku lizimci karanta wannan wazifan alma'aluma sananniya yadda ku santa liman sada'a ga wanda zai iya sabahan wa masa'an in an ce wazifa aiki ko aikin gwamnati sunan shi wazifa eh yawa wazifa aiki kawai to la in ce me zan ce aiki dai kawai saboda haka kowa zai kira shi da irin nashi kuma lahaja eh na'am sabahan wa masa'an safiya da yammaci maratan wahidatin fa inna haka kafi ta isa muku ku yi safiya da yammacin wa hattifu min wuri da in sabula alaikum auradin da ya muku nauyi kuma da shi daidai ku saboda wuridin wuya-wuya ne za ka iya ɗaukan abin da za ka sha mamaki e eh za ka da ku amma mutum bai san ya da ku ba don akwai abin da ka ɗauka akwai abin da yake amfani da shekara in shekarunka bai kai ba in ka ɗauka to kama a ce jifa ce ta ɗauki kayan tarela wai ma a yi ƙoƙari a sauƙi ko kuma taya su faffashe ita ma ta yi ƙasa haka abubuwan suke a waje aluha ku sanya hamsin min salatul fati lima a gulika salatul fati hamsin ku dinga karanta ta salatul fati guda hamsin ku dinga karantawa ila har zuwa ƙarshe wal istighfaru in shitum uskuru in kuka zo wajen istighfari in kun ga dama ku ce astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum kaga a wazifa kenan can kaga ya hada da yato alaikum bi mulazamatil wazifatil ma'lumat liman sa'a wa masa sai ya cuɗa tsakanin wazifa da lazimi ne da wazifa da lazimi ya cuɗa domin in aka ce salatul fati hamsin kaga ana nufin wazifa kenan idan aka ce in shitum uskuru astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum salasina marratan da lazimin sati da lazimin asad duk wanda ka ga dama za ku yi amma in yace in aka ce salasina marratan to ana nufin na wazifa kenan in aka ce ya kafi an al-istighfar mai ati marratan fil wazifati ta gani ko to a wazifan da ake nufi kuma a nan din kaga lazimin lazimin safiya da yamma shi kenan eh ya shi ya kira shi da wazifa ai aiki ne yawwa to kaga lazimi ne safiya da yamma ce ai astaghfirullah astaghfirullah ake amma in wazifa ne ana kiransa astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to mu ga baki ɗaya muna ce masa lazimi wannan ko mu ce masa wazifa tare da dukkan su sunan su wazifa tun da dukkan su aiki ne an gane ko wa usi man kana muqaddaman ina wasiya wanda ya kasance muqaddami ala idal wuridi wajen ba da wuridin an yi afulil ikhwani an zalal dan ka bawa mutane wazifa to ka dinga musu rangwame in sun yi kuskure wa an yafsar riya afuhu ala kulli khalali kuma ya shimfida mayafinsa na rangwami afuwa ala kulli khalalin duk gurin da aka ga akwai wani baraka eh ya rufe gurin kar ya buda wa kowa da kowa kuma wa an yatajannab ma yujibu fi qulubihim abayyina ya nisanci abin da zai kawo hikidun juna, rikon juna, a tsakaninsu. Aushe an ko wani abu mara kyau, shani ko? Aushe nan ko munanawa, au hikidan ko kuma hikidu, bullatan juna. Yawa, don wani shehin zai dinga sawa, saura su ji haushin wani. Wataƙila kana da kuɗi kana mun hidima wannan bai da kuɗi to sai in dinga fifita ka saboda kuɗin ka sauran ka ga ai na haɗa mutuna bai yi ba saboda ai kowa aikin da aka sa shi zai yi kai kana da kuɗin zaka iya yin hidima wannan kuma yana da wani abin da zai iya yi wanda ka kuma ba zaka iya yi ba kuma kai yake ma to kai kuma idan idon ka yana zallan kan kuɗin ne su suka kalli wanda yake yi din kai ta masa abubuwa wanda sauran ba su abin nan ba ba zai ba a yin haka tare da an sani dukkan wanda ya fi kyautatawa ana sa son sa cikin zuciya to amma kai ne da ka saisai ta zama da ka kunna musu wuta kai da ka saisai ta zama eh haka ake bukata na'am wa an yasafi islahi zati bainihim sannan kuma kai kokari wajen daidaita abin da ya baci a tsakanin su wa fi kulli ma yujadu fi qulubihim da duk abin da ya wajaba cikin zuciyarsu ba'dhum ala ba'din ka daidaita abubuwan da za su tafi na aikin alheri wai nishta na rabe nahuma idan wani fitana ya kunnu a tsakaninsu tsara a fi ita ya kai sauri ka kashe muƙaddami ne fa a shau da nake ma magana wale kun sa'ayahu fi dalika aikin da zai yi cikin wannan fi mardatin lai ta'ala dan neman yardan zatin Allah bi ma'ana idulu wa aqrabu littaqwa kenan la li hazin za'idin ala zalika ba wai dan kana neman wani abu a'a saboda wani ko saboda a'a kai shi lawaje illahi shi muqaddami ana son a wajantar da lamarin sa ne ya koma na Allah ba dole bane wali ya zama malami ba dole bane wali taka ba sharadi bane sai ka zama malami kai dan aka baka malanta ana nufin ayi maka da ka ƙara ɗan haske ne sannan kuma aka ƙara maka tamizi a malanta to shi kuma wani ƙarin daraja ne ta daban don da aka samu malami amma kifaffe malami ne amma kifaffe sai a sai a zuwa zuga shi zuwa ta masifa da mutane kuma ba haka ba ne wani rashin mu'amalarsa da mutane bai san wannan ba ban sani ba amma ana ganin shi da girma an aka zo muridan suka buga shi sai ya je ya buga ana sai a gane kullum ka ga wani yayi kaza almajiran su ne suka sa shi saboda ba wayewa ba ta mizi eh maimakon ya jinkirtar da su ya hana su ya dakatar da wannan duk wannan bala'in yana daga cikin abubuwan da ke cutar da mu muridai su ne da ebo labarai suna zuwa suna faɗa wa mutum shi kuma yana ganin kamar kannan annabawa ne sai ya riƙe abin sai ya ji shi kuma ya ta musiba har sai a gane shi amma fa shi baya ganin ana gane shi kuma ana gane ba ya da kyau Allah ya kiyaye wani yana haya man ra'au ya tsafin namimati bai nan ka gani ko ya hana wanda suke zuwa wajen shi da annamimanci ya hana su wani zagiru bi rifkin ya yi musu tsawa da tausasawa wa kalamun layini ya faɗa musu illan abin wa alayya an yi amilahun birriki ya yi mu'amala da muridansa birriki da tausasawa wai taisiri da sauƙaƙawa wani gudu ana tamfiri wa ta'asiri ya nisanci kar ya nuna musu kar ya dinga kore su ko ya sa musu abin da ya su wahala fi kulli ma ya amuruhum bihi duk abin da zai hore su wai na mu anhu ko zai hane su min huquqin lahi daga haƙƙin Allah huquqil ihwan da haƙƙin ƴan uwa wa yura'i fi zalika qawlu sallallahu alaihi wasallama ya duba ya ga abin da manzo Allah ya faɗa yassiru wa la tu'assiru ka sauƙaƙa karka kuntata wa bashiru wa la tunaffiru ka jawo mutane zuwa ga alkhairi karka kore su shine bisharar anan wa alai an yi taba'ad an tagarimi duniyahu shi kansa ya nisanta ga barin cin bashin duniya eh ya fada cikin ta dumu dumu ha idan ya ce kai na ga fa mu ma an ban koma kasuwancin nan ba an raina mu bari ka gani za mu yi kaza za mu yi kaza a yana koma me yake ga sauran kuma ku zo shine ga tagrin jana runtsawa cikin duniya duniya ana kallanta ne ka shafe ta kawai eh ya ishe ka kana shiga cikin ta ka zamo danta to in ta rike ka zamo danta to insha Allah su sai abin da hali eh sai abin da hali wa Allah ya tsarta lima fi aidihim kar kuma muri wannan fa duk akan mukaddami eh wannan duk akan mukaddami abin da ya kamata wa Allah ya tafsa limati adim kar ka waiwaya cikin abin da ke hannun muridanka ka dinga kallo muta gidan annallah ta'ala kai itikadi ubangiji huwal muti wal mani'u Allah shine mai bayarwa ko mai hanawa wal hatidu war raji'u Allah shine mai ƙantarwa shi ne mai ɗaukakawa wadda ja'ala himmatahu shi muƙaddami ya sanya himmansa fi tahririn duniya ya za su yi kuta a duniyar da suka shiga ciki fi ma fi aidihim saboda abin da ke hannayensu min tashtiti wa tabziri gabarin almabozaranci da banna wallahi talibuhum bi dai shay'in kare neme su dan neman su yi neman wani abu a wajen su la min qalilin wala min kathirin ba kankan ba mai yawa ba ko da kankani ka bar su amma ka sa su idan kana neman wani in ana neman wani abu ka ce su yi idan kai kana nema karkace ka kyale su yawa ai yana da kyau ai wannan abin da abin da ake bukata kenan amma ku bani ku bani shau jani bai da wannan ba eh ka jawo kanka wannan duk shau jani ya hana bi ɗan shi lamin ƙalilin wa lamin kasiri illa ma samu nufusuhun bi bazlihi min gair talabin sai dai in abinda zuciya abinda zuciyarsu yayi ya suka bayar ba tare da da tilasci ba eh ba kai ka nema ba a su ne su ga cancanta su shikenan yawa ka sa su akan abin da ya kamata na alkhairi فإن الأقول الناس hankalin mutane haula hadal mutaf yana kan wannan abin da na faɗa tadurru ala hadal miqdari tana juyawa ne akan wannan kadarin tajaribin jamil umur wanda take jiya da dukkan lamarin su wa sallimu lil ammat ka sallama ku sallama wa ammawa wa wulatul amri da kuma masu shugabanci ma qamahu Allahu fihi matukan Allah ya tsaye da su a kanku, min gaira ta'aridin ba tare da jijjira ba lil munafarati ko ku kore, au tabdiri ko ku kisu, au tankiri ko ku musu inkari, kar ku yi. Fa inna Allah Ubangiji huwa allazi aqama khalqahu fi ma arada. Ubangiji ne ya tsaye da bayansa cikin abin da yake nufi. wannan mai anguwa ne wannan alkali ne wannan sarki ne wannan kaza ne wannan dan majalisa ne wannan kaza ne Allah dai yana sani sai ka ce ka aikin banza mu za a nuna ma kaza a ba ne da haka ba tsarikan tijaniya wala qudratu li ahadin an yakhruju halqa amma qamahu Allah bi babu wanda ya isa abinda Allah yayi wani ya ce zai cire mutum daga gurin babu wanda ya isa daga cikin halitta watar ku tare da kar ku dinga fito na fito liriyasati ne wajen neman mulki wa asbabi hada hanyar da za ku shiga cikin neman mulki fa inna ha neman mulki ka'abatu ta dubu biha da ni ashururi kaba ce wanda dukkan shari'a yake mata tsawaci kaga ka san shauja ne alƙalanci ma bai dai ba a cikin dariƙa aisha za ka ɗan zauna lafiya yanzu ana ba da daman a shigan inda baki dai za a shiga to an rusa ɗariga in gaba ɗaya za a shiga amma a zauna daga gefe a kalle ta wanda aka ga yake da ruwanta a ba shi dama ya yi amma kai ma shiga kai ma shiga kai ma shiga kai ma shiga ai ba su fi ba haka ba ne ba haka abin yake ba in an duba an ga wanda za su zamo umbrella wa waɗansu daga ciki sai a yi e amma a yi yawa a ciki ɗarika na ta mutu na ta mutu duk yan boko aksarin yan boko da suka shiga boko a ɗarikan tijaniya a cikin ɗari da ƙyar za ka ga goma sun bayyana kansu sun nuna maka suna yi duk sun narke sun daina duk sun narke suna jin kunyar mutane ko suna tsoron mutane amma ka tambaye su ce maka su yan dariƙa ne amma ba za su yi to da haka ake yi hakan kuma ake bukata daga wannan shi ne damuwa Allah ya kiyaye wuhu muqarrun halaki wannan neman neman shugabancin nan matabbata ne na halaka fi duniya wal akhirat duniya da lahira wa man ittala minkum bi musibatin wanda aka jarabce shi da musiba aw nazala bi min shururin ko aka saukar masa da wani sharruri na ibatun wanda ta tana matsayin wani falyazir to ya haƙuri binti zaril farji min Allah ya saurara Allah zai yayi fa yana kullu shiddatin la budda lahi min al-gayati domin kowane tsanani akwai iyakansa wa kullu karbin la budda lahu min al-farj dukkan bakin ciki la ma makawa yana da mafita wa in baqa bil hal idan lamari ya rincaɗe ya rasa halai da tadarrui to ya kaskantar da kai wajen ubangiji wal ittihal ya nema Allah ya dauke masa hatta ya diga bil faraj min Allah har ya sadu da yayewa daga Allah gayatul amali shine isan matuka wala tajzu min al masa'ib kada kada ka dinga jawowa daga musiba wal baliyati da bala'o'i fa inna Allah subhanahu wata'ala domin ubangiji ma anzala al ibadi fi darid dunya illa lin nasa'id al ahkam al ilahiyya Allah bai saukar da bayi a duniya ba sai saboda ayyukan hukuncin ubangiji wala qadar rabbaniya kuma ka kaɗi kudura na ubangiji mimma taziqu bihin nufusu wanda ranka ba zai maka daɗi ba min ajalil bala'i wal bu'si saboda bala'i ya sauko maka da tashin hankali walam yajid lil ibad masrafan an hada kuma mutum ya rasa inda zai sa kansa dan haka ne wala in kana lil abdi babu yiwa gabawa min tamkini ma dawama daga yiwuwan abin da ya dawama arrahata ko hutu min kulli bala'in daga banin kowane bala'i fi duniya duniya bal alal aqili duk mai hankali an ya alama ya kamata ya sani anna ahwalar duniya ita halayen duniya abadan muta'aqibatun har abada mai bibiya ne baina sa'ati tsakanin sa'o'i in kibadan wan bisadan yau ta daure an jima kuma ta sake maka kai farin ciki fa inna ma al usrun yusra wa hayratun washururu yanzu nan ban kaɗo ma kuɗi an jima turo ɓarawo ya kwaci kana cikin lafiya kana ihu kana dariya an jima kuma kana hawaye kai ɗin ne dai wa abrahan wa hazanan kana farin ciki an jima kana bakin ciki wala ya harju adam min man sakana duniya nan an hadi li muqaddara babu wanda ya zauna a duniya ya fita daga wannan tsarin farin ciki bakin ciki farin ciki bakin ciki haka take fa in nazalatil musiba in nazalatil musibatu idan musiba ta sauko wa mutum aw zaqan na'ibatun ko kuma mutum ya shiga cikin kunci kwarai bale alam ya sani anna laha waqatan akwai wani lokaci tantaha ilaihi wanda za a fita daga nan summa yu'aqiba alfarhu me zai biyo bayansa alfarhu wa sururu dama shobar mana cewa me a baitin na bishiruri infiraji wasu ga gani go? fa inna man aqala haza duk wanda yake da hankali akan wannan anillahi daga Allah fit tasarifi duniya wa cikin juyawan duniyarsa talqa kulli musibatin bi sabari bil qaba'i to duk wani musiba da ta zo sai sai game da musiban bi sabari da hakuri bil qaba'i abin zai wuce wa shukur tami kuma da godiya mai yawa alan nima in aka baka nima hakuri sai ka musiba sai ka hada shi da hakuri wajen wajen zartarwa godiya kuma sai ka haɗa shi da ni'ima a wajen bayarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Amincin Allah tabbata a gare ku da rahamarsa min ta hannun imilayi alaina. Abin shau jani ya rubuta mana kenan. Wannan wasiya wa muƙaddami. Da Allah idan aka fitar da shi a muƙaddaman yanzu nawa ne wanda suke tafi akan wannan minwalin. To, a ƙa'idar sufanci, ko da mutum bai iya karanta wannan ba, idan ka abuci shehi sai ka gado wannan ɗabi'a a jikin shi. Duk wannan ɗabi'an za gan shi, domin za ka ga yana tausayin muridansa, fiye da yadda yake tausayin 'ya'yansa na jini zai yi ƙoƙari ya sa su akan abin da za su kai ba zai bar su ba to a nan ne shi wulaya ɗaukan abu ne wulaya ɗaukan siffan da aka ɗoro maka ne ba ba zunzurutun karatu ba a me ka gani ne aka gano maka ka yi mu'amala da mutane ka ga abubuwa wanda suke gudana a jikin mutane to da wannan da ka yi amfani wulaya shayinka inda ya daga kafa ka dinga bi ka dinga bi kana bi kana bi in har abin ya yi daidai da jikinka tab ka dauki abin kenan to sai dai a ga aiki kawai yana zuhuri ba ta in aka duba iyayenmu Allah ya saka musu da alheri ai ɗabi'un da suka cucusa mana a hausawa a hausance makarimul ahlak da aka koya mana a hausance ai karatun mu bai kai ba tashi kawai kai ka samu abu saboda alhairai ya yi riga amma bilbarakat ya kewaye mutane an nuna maka kyauta an nuna maka afuwa in rashin lafiya ne ko min zafi ka ce alhamdulillah ya jike ka ce mun gode wa Allah kana iyu kana kuka amma kana ka gode wa Allah amma a yanzu da ka zo kekere gidan ka ce ya jike ce kai muna jin jiki ba saboda an fara dawowa baya daga abin da aka tsora mutane a kai Allah ke yi wani ma ka taba bihi aidan likafatul fuqara'i to wancan na muqaddami to nan kuma sauran muridai kawai wa nasu qala radiyallahu anhu ba'da al-basmalati was salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shau jani ya faɗa bayan bismillah da salati wa manzo Allah ba'da hamdillahi jalla sana'u bayan yayi godiya ubangiji ya daukaka yabonsa ya daukaka ya cire kitab ila kafati ahbabi ahbabina wannan wasiƙa ta sa dukkan wajen masoyan alfuqara fakirai wannan yanda aka san walitaka walitaka ne wai shau gibrima ya ce duk wata wasiƙa da shau ibrahim in shau ibrahim ya turo ta najeriya suna hira a wajen zaman su na bayan allah eh a na zahiri su shiro ma tijjani duk suna nan ce duk wata wasiƙa da shehu ibrahim ya turo daga kaula in dai ya shigo najeriya shehu gibrahim ya ce yana da kwafi kowane mutumin da shehu tijjani shehu ibrahim zai iya tura masa wasiƙa ko a kudu ko a arewa kowaye in dai shehu ibrahim ne ya turo wasiƙa shehu gibrahim ya ce yana da kwafi shi kuma shi Usman Tijjani ya ce ka faɗa min ita ne kuma zan karanta maka ita da kani kuma na haddace ta.
Mazaje, Allah ya ƙara mana lafiya.
Ya ce in ka faɗe ta to ni kuma na haddace ta babu wata wasiƙa da Shehu Ibrahim ya turo ya shigo Najeriya wanda Shehu Usman Tijjani bai haddace shi ba.
Wato wa'annan mazaje.
Mazaje. Saboda itimami ai abin da ake tarawa a cikin wasiƙa. Ai ka san kowace ka za ka rubuta akwai na tsohon inda me za ka kai me kake son a yi za a gane to kaga a nan garin kawai na san wasiƙar shehu ibrahim a nan garin banda wajen shehi alhaji umaru azare umaru azare wasiƙar shehu ibrahim suna nan da yawa a hannun gidan na gani na ka karanta kuma saboda murasala yana daga cikin wanda yake tafiya kaulaha sako daga yakubu gawan shi wasiƙa tana hannunsa da yawa kuma duk na gani na karanta kuma hannun shi ibrahim kaga irin wannan to to kaga a garin kuma baka san wani kana ganin shi ma kawai dan duniya ne baka san komai ba kun Shehu Ibrahim yana mu'amala da shi to amma Shehu Ibrahim ya ce in dai wasiƙa daga Shehu Ibrahim in dai ta shigo Najeriya ba wajen malamai ke ba an dai ta shigo Najeriya to shi yana da kofi Chairman Zain ya ce shi kuma in dai wasiƙan an yi ta daga wajen Shehu Ibrahim ne in ta shigo Najeriya shi kuma ya fice ta. Ya ce ka faɗa min faɗa maka date ɗin da ta zo da kuma abin da ke ciki. Ah, Wannan ai an san cewa ainul lahina na zaracin ilaina to Allah ka ba mu albarkacin su. Kullu wahidin bi ismihi kowa bi ismihi wa ainihi umuman game min gairi tahsisin ba tare da iyakancewa ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amincin Allah da amincin Allah ta fita a gare ku da raman Allah da albarkansa. Min Ahmad bin Muhammad Tijani daga Ahmad dan Muhammad Tijani wa ba'd. Nas'alullah ta'ala likafatikum. Ina roƙon Allah ga baki ɗayan ku hasatukum da ke bantattun ku an yafi yuzu alaikum buhurul inayati. Ubangiji ya koro muku da kogin nan na inaya, wal mahabba da soyayya minhu, warda minhu da yarda daga gare su ba na wata'ala, ala ɗabaki ma mana min dalika, gwargwadon abin da ya bugu min manahin na daga baye-baye min dalika daga cikin wannan akadirul arifi na manya daga cikin arifai. Allah ya muku. Allah ya mana kenan ala tabaka ma manaha wato ma manaha min dalika akadirul ajin min ibadi wa ali hususiyati irin yadda ake wa ke bantattu da manyan bayin Allah hatta ta kuna inda hu jami'a musawikum har ya kasance a wajen ku dukka yayi daidai mahamu ko mamhuwatin wanda aka shage gairu muwakhizina fiya ba wanda ake kama ku da shi ba wa jami'a dhunubikum Allah ya gafarta muku dukkan zunubanku wa asara sahawakum Allah ya yafe muku duk gurin da kuka kuskure muqabilatan ya fuskance ku bi safai wa tajawizi da rangwami da tsallakewa minu gairu muqabili na biha ba wanda za a yi sakamako da sakamako ba wannan tsalu subhanahu wata'ala na roƙon ubangiji an yakatubukum jami'an ya rubuta ku baki ɗan ku fi ne alis sa'adati ku zama masu arzikin duniya da lahira alladi ma ka tafi ilal akabir wanda ba wanda ake rubuta a wannan gurin sai manya daga cikin bayan Allah wa alu susiyati kuma ke banzutu bi wajahin da fuska la yumkin fi al mahwi wanda in aka rubuta ba a shafewa wala tabdilin kuma ba a canza shi wa an yakahala basairkum Allah ya sanya kwalli a idanunku bi nurihi da haskensa allazi rashahu alal arwahi fi azal wanda shine aka yayyafi tun azal mai imani ya dauka tun azal a cikin ruhu wa an wajihukum Allah ya fuskance ku bi fadlihi da fadlansa fi dunya wal akhirati duniya da lahira wa an yanzura fikum Allah ya kalle ku bi ainin rahmati irin kallon nan na rahama allati man nazara ilayhi wanda in Allah ya kalli mutum da shi sarafa anhu jami'ul makarihi dunya wal akhirati duk wani bakin cikin duniya da lahira an juya gabarin ka haza wannan abin da shi Tijani ya rubuta kenan wa ahbabu ahbabu ko eh al fuqara eh wal yakun fi ilmikum to ku samu sani cikin ilimin ku anna jami'al ibadi dukkan bayi fi hadid dar a wannan duniya a garadan lissahin masa'ibin zaman tashi hankali kowa ka sani kawai ka fito ne ana gwada ka akwai musiban zamani wanda ya samu wanda zai samu kowa a garadan lissahin masa'ibin zamani kowa akwai irin musibar da ta same shi kamar kai ka fito garari ne kawai a zo a gwada ka eh an ce man allafa faqadista hadafa wanda ya littafi kamar ya fito ya ce gani nan ne to haka mutum yake in dai kai bawa ne to an shirya maka akwai musiba na zamani da zai zo maka in ma bi musibatin tanzilu ko a saukowar maka ta bangaren musiba zalla au bi ni'imatin tazulu ko kuma a sauko maka ta ni'iman da za ta kauce maka tanzilu au tazulu eh ko a sauko maka da musiba eh kaga dukiyar nan musiba ne saukarwa ke kaga tafiyan dukiya musiba ne dan tana tafiya تزول لا تبرع عندي أن أمن أنئمت وابرع بما أنعمت إن أكلت ومن تزول دون من أسدى فذاك باكي في كل زمان تزول فكل نعمة تزول دون من أسدى فذاك باكي في كل زمان من ذا لا يتغرهم الثلاثة عزيز القوم زلة أي عزيز أي سيدي سامو أشي سامو بواية مصيبة gushewanta ma musifa ce wa ganiyul qaumi ibtaqara ashe samun arziki musifa ne gushewanta ma musifa ne wa alimun bainal juhali da malami tsakanin jahilai ashe zaman ka malami musifa ne zaman ka kuma cikin jahilai kuma musifa ne duniya a garal ne na musifa gabaki daya eh ta ita ina zaka gane jalala da jamala ita hatsana ko an saukar maka da arziki sunan shi mai ni'ima a fili dai a zahiri sunan shi ni'ima amma musifa daga ranar da fara zagin ka eh ina gani ya fara yankan kai eh ka fara kaza haka duk wani abu ai dan cultism eh ai ai an samu wani andan eh ai ko ba ka bane ai ai nima ne kuma tana gushewa ce kai kuma kana ganin to yanzu an fara maka dariya duk wanda kuka da ido da shi sai ka ce dariya yake maka dan ya gaba ka da shi amma lokacin da kake da shi yana jikinka yanzu ba duk za ka ga jalala da jamala abu ɗaya ne abu ɗaya ne to idan ka waye ka samu tamyizin wannan to akwai zaman lafiya amma in mutum bai samu tamyizi ba an dinga faɗa da shi kenan an dinga bala'i da shi kenan Allah ya kiyaye yanzu kaga ta yi ya'ya nima ne amma ya Allah ce bala'i ne mata nima ne amma Allah ce bala'i ne kaga jamala jalala jamala jalala in ba baka mata ba tashi hankali in an baka tashi hankali in ba baka da ba tashi hankali in an baka tashi hankali in ba baka kuɗi ba tashi hankali in an baka tashi hankali kaga kawai lara ta fi duniya tsatsi eh samun musifa ne rashin sa musifa ne amma kana faɗa yau ne ce a bashin da kawai eh a bashin shi ya san yadda zai yi eh haka ne ko eh a zahiri yana ganin zai iya wanke waɗansu ba ce a yadda aka raina mutanen nan ba ka da kuɗi ba wanda zai ma ba wanda zai ma biyayya duk ba haka bane Allah ya rike kawai in Allah ya rike maka shikenan aw bi habibin yufji'u bi mautihi ko kuma abokinka masoyinka wanda kawai zaka ji an ce ya mutu aw halakin ko halaka au gairi zalika ma la hadda bi hamli wa tafsili ba ka da iyakacin da za ka ɗauki wannan abin ko ka raba shi da shi faman nazala bikum min faman nazala bihi minkum duk wanda wannan abin ya sauka gare shi misal zalika a cikin abin da na faɗa fasabar to yi hakuri asabar a yi hakuri litijza muraratiha kai ma ka ɗan tsotsi ɗacin abin fa innahu li zalika nazala nazal ibadi fi fi hadhihi dar to wannan musibar naka saukar mana a wannan duniya dacin wa man kabba bihi minkum jawaduhu duk wanda ya ruhu kabba ya ruhu minkum daga cikin ku jawadu kyautansa an tahammula sikariha yace ba zai dauki nauyin wannan bala'in ba wa muqawamati ma ya tsarau alaihi zai mukawama da abin da ya faɗo masa min abaihi daga fa'alai lil mulazamati ahli amrayni idan mutum ya ce shi yayi shi ba zai iya daukan wani bala'i ba kawai a bari wanda zai dauka yana dauke da bala'in bai sani ba yana cikin bala'i ce ba zan iya ba a wanda aka bashi ne an sassauta amma a cikin bala'in yake rashin lafiya bala'i ne lafiya ma bala'i wani lokaci ana haɗa ka da rashin lafiya ne dan in a lokacin aka barka da lafiya za ka halaka za ka je ka nemi mata ko za ka je ka yi sata ko za ka je ka yi wani abu wanda za ka iya fita da sai a jefa maka rashin lafiya kaga kai a gurin ka bala'i ne kuma amma ni'ima ne wani lokaci za a hana ka kuɗi kai kuma kana fafutukan bidiyon da za a yi a baka ne ko yaya ne Allah ya hana wannan rikewan bala'i ne jalala ne sannan kuma ni'ima ne idan an baka wannan kuɗin a wannan lokacin zaka je ka saba masa ne sabawan kuma shi kuma ba zai maka afuwa ba a wannan level din saboda zaka yi gigi ne nan mamaki ka abin da ka ga dama shi kuma sai ana ka kuɗin to rashin baka kuɗin ƙonƙonan da kake yi na can to shi kuma ya tsare maka wancan ne amraini ne yake tafiya da'ima kowane lokaci amraini ne yake tafiya tadil mala da mata ahadu amraini aw huma ma'an ka dauke ɗaya ko ka rike su duka wa huwa akmalu shine mafi cika al awwal na farko mulazamati ya latif alf idan lamarin ya zo maganan dai latif ludufin nan to dole ne idan ɗaya daga cikin wayannan abubuwan suka faɗo maka to ka ɗauke ya latif alfun dubu harfa kullu salatin bayan kowane sallah in kaddar an zaka iya wa illa in ko baka ba alfan fi sabahi wa alfan fil masa'i kai safiya da yammaci فإنه بذلك يسره خلاص من المصيبة ين لطيف ينا سول فتر da mutum daga masifa ya latifu ai da rika tijaniya ma ya latifu ne ya latifu aka aka yi ta akan latifu aka gina ta
shi wato yanzu ita dubu biyu Eh.
sai mutum ya ɗauka dubu biyu da asuba a dubu ɗaya da safe dubu ɗaya da yamma ɗauke dubu ɗaya da safe in da ka iya bayan kowane sallan farilla ka yi dubu dubu na na na fahimta bayan kowane sallan farilla ka ga dubu biyar kenan dubu biyar kenan.
wasanin na biyu abakar rike ka rashi to ga na ashi wasanin na biyu me ya ci salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam za ka ringa yin salatin fati ɗari lima ugulika waya hadisa wa buhalin nabi sai ka ce hadiyatun ila rasulullahi hadiyatun ila rasulullahi eh in kaddara idan zaka iya mi'atu halfa kulli salati dubu ɗa- ɗari ɗari zaka yi bayan kowace sallah eh salatul fati bayan kowace sallah da- Salatin safe.
salatul fati ɗari Eh, idan kana cikin wannan bala'o'in ne ai yana faɗa maka mafita ne mafita.
ya gaya maka illa na, to ga magani na.
tunda kowa yana cikin wannan illar to ya za a ya fita daga cikin il- ilalun to magunguna ne ga suna wa illa in ba haka ba me ya ci sabahan o me ya ci laili kaga an yi maka daidai can can ladifu dubu bayan kowane sallan farilla Eh, ko ladifu dubu da yamma ladifu dubu da safe in kuma sala- da ka ɗauki salatin sati ne to bayan kowane sallah ka karanta salatin sati ɗari kaga ɗari biyar kenan ɗari biyar.
idan ba za ka iya bayan kowane sala- sallah ka yi salatin sati ɗari ba to ka yi ɗari da safe ɗari da yamma wannan fa yadda za ka fita daga cikin musifa da wuri ne Na, na. Wato, emergency, emergency eh, yawa a hanyar a buɗe maka express.
da jirgi ya maka zai makale daga sama a buɗe maka kofa ka diro Ah, saboda shi ya fi sauki
Eh, don ruwanka.
da ya gani Ya kaji.
da durowan da ka bari a duro da kai duk dai alama ne kawai ka shiga jarabi to amma za ba ka riga a baka usur eh da ba ka riga da ba ka usur a daure ka shaƙe sai a turo kai da kanka za ka turo kanka kuma ma'ana can bala'i nan ma bala'i to dama in ka fara zuwa in ka kungai tunani to akan wani a bakin kura za ka faɗo to daga nan kuma ya ka mutu kafin ka iso a haka ne ai wani accident din ai wani kafin ya yi accident ya mutu tunanin yaya za a yi a gama shi kenan kawai sai ya haɗe rai ya mutu ya zama faɗa wuta ai wato malam gane Allah yana da wahala amma abu ne wanda yake gashi nan jamili kuma mutaharriki kamar abu ne da daskararre amma mutaharrikun ne kuma haka abubuwan suke tafiya kowane irin abu haka yake tafiya haka yake tafiya ka gani a in kadara in mutum yana da iko me ya ta halba kullum salatin wai la me ya ta saban wa me ya ta fillaili wai yan wai bihi ma zai niyya aniya bil latif was salatu ala nabi allati wala sawabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam zai niyya wannan wuridin da yake yi latifun dubu salatul fatih dari hadaya ga manzon Allah an yanke da kullahu min jami'i wahalati Allah ya fitar da shi daga cikin wannan bala'in da yake ciki wa yaj'alu khullasu min karbatihi Allah ya can ya guda ya tseratar da shi daga wannan bakin cikin sa fa inna tusra'ul huli igasatu za zai saurin samun taimako fi asra'i waqatin dan kankanin lokaci zai fita daga cikin bala'in wa kaza man kasrat alaihi diyunu haka idan bashi yana kan mutum wajiza an adaiha ya kasa biya eh wajiba an adaiha ya kasa biya aukar sura iyaluhu ko kuma yana da iyali washtar da fatsaruhu kuma baya iya ciyar da su wan galakat alai abwabu asbabal ma'ashi hanya na rayuwa duk ya toshe masa fal yaf'al ma zakarna ya dauki ɗaya daga cikin wannan ya dinga yi eh ya dauki ɗaya daga cikin wannan ya dinga yi min ahada amraini ɗaya daga cikin biyu au huma ma'an ya ɗauki la'ifu bayan kowane sallah dubu dubu ko ya ɗauki salatul fati bayan kowane sallah ɗari ɗari ko ya ɗauki salatul fati ɗari da safe ɗari da yamma in malalaci ne ya ɗauki la'ifu dubu da safe dubu da yamma Allah zai buɗe masa hanya bainahu yaral faraj min Allah an qaridin zai ga buɗi a wajen Allah dan kankani to shi sirrin shi wata wani irin abin mamaki da duk sirrin sarayayyu ne idan ka ji na ce raye akwai sirri mucece amsan kenan eh akwai sirrin malaman hisabi duk sirri masu aufaku to in kaga sun zuba shi suna cire wani abu in dai za ka gan shi ka dinga amfani da shi ɗaiɗai ne wanda za su saka su bayar kamar neman lafiya suna barin shi sadaka saboda annabi amma wani abu wanda za ka amfana mai nisa za su cire alif kuma suka cire abin ba zai yi ba ba zai yi ba in aka sake ba ba zai ba zai ba sai ka biya sai ka biya ba zai yi ba sai ka biya ai shi yasa da shi Ibrahim ya zo ya karya bangaren malaman hisabi kaf idan ka duba wani littafi na shehu a ciku lokacin da nake karanta hisabi da ni da mahantani mu malaminmu yardan da ya yi da mu ya yarda da mu gaya shi ne shehu malamin shaibu Allah ya saka masa alheri sai ya ce ya lura da ni da mahantani mu muna son mu yi mu masa juye ban ƙwarya ne eh ya ce kai ina ya ce zan sallame ku ya ce na gyaran nan in na fita naku kuna son in juye ban ƙwarya da ku to da ni da ma Tanimu da Malam Umaru da Mujita ba Ibrahim da muka zo za mu buga gumbari motan hajiya na Malam Umaru sai ce wallahi sai dai in an sayar da motan a lokacin motan da ta dubu hudu Fasat ne wanda Alhaji Musalla ya mata ake zuwa da ita ya ce wallahi in dai zai nuna mana bugun sai dai a sayar da motan a kawo kudin. Wato. A nuna mana bugun. Bugun kawai mu buga gumbari a hamun tafta. To, muka rasa yadda zamu yi zakir mai Allah mai mai tonan rijiya kanin malam sakarada to shine muka zo aka yi ciniki zai yi mana a naira casa'in a lokacin naira casa'in din naira talatin ne muka iya haɗawa ni da man tanimu ya iji suka mana naira sittin sai ya ce shi ma zai bi mana hanyar zaliyazal shi bugu ne in ka gane ka gane in baka gane ba ma ka gane muka ce mun yadda saboda bai san muna da ƙarfi a ilimin ba yana tsammanin haka kan muke eh to sai a zo saboda kulaken bugun ahaman din wajen bugu kusan tara ne kafin ta ba da muka zo ana bugawa malam tanima yana bugawa ne kuma ina sace kulaken in yayi sai share daga ya sa kaza ya sa sai share saboda kara kara dauki mugunta ne ai karatun karatu ne wanda zaka gane shi a kwana biyu ko kwana uku saboda baka ba da kudi zai kai shekara kana baka gane ba duk in yayi sai mu shiga ciki ni ina kawo kulkin malam yana bugawa ya buga buga sai mu zo duk gunda muka tsaya ranar da za mu yi bugun ƙarshe ta taushi kenan yau bugu na ƙarshe muka ce to a kawo sauran kuɗi a kawo sauran naira talatin muka ba shi ya buga ya ce fati ya sa tilfaci shi kenan mun gama karatun muka ce mun gama a nan gobar gidan mu aiki karatun ya tashi sai yana da tun cewa ba mu sani ba mu kame ba yayi dariya ya tafi ko mun haɗa ci to bugun a wajen malam shi fa naira tasa'in amma zali ya zan ba wai ya koya mana musamman koya ba. To, a hannuna, Malam Sha'ibu ya san ahamu. Bashiru Abu Huraira Allah ya ɗan rai. Ta hannuna ya san wannan bugun. Alai Sani soja, ta hannuna ya san wannan bugun. Da ya zo hannun yara, ka zama kuma ba ruwan kawai, in ka zo kawai zo a nuna maka. To, Shehu a ciku a wannan bangaren sai da ya bugu goma sha a wannan kawai sakar ma duniya ba shi Ibrahim a wannan kawai in ka zo in kana neman duk bugun ahamun da baki daya in ka zo kawai sai gashi na sai da aka zo aka yi akwai wani project da aka yi ina jin Umar Amin ne ko Umar Umar ne yana nan a ABU Zaria ne menene alkhilal sunan littafin na da shi duk bugun gaba ke daya cewa tuku ya sakar saboda saboda shehu ibrahim baban shi ya saka saboda haka shi ma saka ma duniya to daga nan in ka zo ka ɗauki shi za ka buga kuma ba karyewa zai fita sai in ka bi ta wannan hanyar ma ka dawo wannan hanyar ma ga yadda zai baka in ka bar nan kurin ka dawo kaza da ka ɗauka za ga sakandanin ga kaza ga ƙarin da za ka yi kaza zai fito arha ɗaya abu a nuna maka sai kai shekara kana noma mutum ɗaya billahi al'azim sai kai shekara kana noma tukuna nuna maka sai ibrahim ya ce duk ku huta ku zo gashi na an ba ku saboda annabi muhammad to shi yasa in ka san aufaku ko ka san wani abu in ka ga wani zurin sirri ya fito daga shehu tijani ko shehu ibrahim to kana taba shi yana yi to in aka zo na gurin da suke tsoron yara kar ya fada hannun irin masu ciwon raƙumi wanda zuciyarsu a nan yake daga an taba za su yi halakar da mutane to sai ɗauke sirrin ba za a bari ba saboda ana bari ya fada hannun wanda yake da ƙarfi ai wuka ismullah lazim ne in ta fada hannun Musa ana ga zai iya zai iya kisa da shi amma ta fada hannun yaro dan shekara biyar ba ba abin da zai da ita to haka haka sirrin yake to in ka ga irin wayannan sirorin duk ka rike su za ka ga akwai abubuwa masu abin mamaki ciki wa man da haufu halakin wanda ya rikice saboda tsoron kar ya halaka. Fata waka a nazulihi bihi min haufi zalimin sai ya ji tsoron kar ya fada hannun wani azzalimi. Wala ya kaduru ala muqawamati kuma ba zai iya gaba da gaba da shi wannan azzalimin ba. Aw haufin min sahibu daini ko kana jin tsoron ka ci bashin wani in kuka haɗu za ka ɗauru la ya ji domin uzuran babu wani uzurin da za ka faɗa masa ya ji wala imhalan ko kuma ya yi maka jinkiri ba zai yi ba wala ya ji domin almali ma yi waddihi lahu shi kuma ba da dukiyar da zai biya au kilal amraini ko dukan ma wa min kullu mahawifin da dukkan wani abin tsoro falwi lazim ma zakarna ya dinga karanta salatul fati ɗari bayan kowace sallar farilla ko ya karanta ya latifu dubu bayan kowace sallar farilla ko ya karanta safiya da yammaci in kun ga mu sai dai ya kara maka kyauta ma duk wa'annan yana faɗa maka cuta da magani ne kyauta ne ake baka almajiran shehu tijjani har wanda ba almajin shehu tijjani bai ci albarka an bashi فليلازم ما ذكرنا من أحد أمرين أو هما معا فإنه ينكشف عنه عن قريب زي أبو ماماكي لا يا مسا وإن أسرع ما ذلك بالسرقة إذا ينا سن أبن يفيت بالسرقة قلت أو كسرة بنية الدفع وإن أسرع ما وإن أسرع ما ذلك إذا كان سن أبن يقال ينس gudu to ka dinga yin sadaka qultu qallat aw kasura ko kadan ko mai yawa biniyatin dafa'i sadakan da niyyar dafa'i ma ya tawakkawo min muhawafir saboda ya tsayar da kai dukkan abin da kake tsoro aw biniyatin ta'jilil khullasi ko kuma kana son a gaggabta kubutar da mutum min alamihi daga raɗaɗin bala'i wa karbihi da bakin ciki kanat ajaddar fi isra'ila khullasi wal faraji kai wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamati eh wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamati idan kana son ka fita daga cikin wannan alam da bakin cikin kana a jarafi isra'ila kullafi shine mafi sauki ka yi gaggawan fita daga cikin wannan ka samu farin ciki sai ka yi ka karanta wannan a sanar wa mutane su yi wannan kaga babu magani dama ni na cikin wani damuwa ma zan fara hada ku to ko bari na fara in ya yi sai faɗa mu.
A mana izini daga yau, daga juma'a nuna.
Ya to shi kan duk yi bacci zai.
Ɗauke mana mu kuma zafi, saboda za ka damu gudu.
Wa iyakun shauci dadi. Suma iyakun na tsawatar da ku na tsoratar da ku an ya hamala a hadukum hukuka iwani kar mutum ya jefar da hakkin yan uwansa min ma huwa jalabul muwaddati wanda zai sa soyayya tsakanin ku kace ba ruwanka a yanki yace kar ayi haka aw dafal mudarrati ko kuma zai kore dan uwanka zaka yi abin da zai zai nisantar da shi gabarin abin da zai cutar da shi ka ce ka bar shi kawai ya sha wuya aw i'anatun ala qurbi ko kuma ka taimaka akan shiga bakin cikin sa fa inna man ibtala bi tadhihi huquq al ikhwani duk wanda aka jarabce shi da walakanta haƙƙin ƴan uwa ibtala bi tadhihi huquq al ilahiyya in dai zaka ce haƙƙin ƴan uwa ba ruwanka kawai kanka to zaka iya bata haƙƙin Allah damuwa da haƙƙin ‘yan uwanka shi yake nunawa za ka iya lura da haƙƙin Ubangiji. Wallahu fi amnil abdi ma kana al'abdu fi auna akhiri ka gani go ya kama ka ya fari shau tijani kenan wasunu qulubakum ku kiyaye zukatanku idan ra'aytum ahadan fa'ala haqqan yuhadifu hawakum ku kiyaye zuciyanku idan ra'aytum ahadan idan kun ga mutum da ya fa'ala haqqan ya aikata wani haƙƙi wanda ya saba da son zuciyanku, au hadama batilan ko ya rusa barna yu halifu hawakun ya saba wa son zuciyanku, an tabguduhu ku kishi autu zu ko ku cutar da shi saboda bai zamo cikin gurub ba. An gane? Yawa, saboda mu gurub ɗinmu ba ma son kaza ya faru, sai kaza ɗin ya faru. Ko? ba ana son haka ba? Eh, group dinmu ba ma son a yi kaza sai wani ji tausayi ce kaga irin kaga tafiyan wannan in an ce da sa tausayi fa ba zai yi ba to kaga ya zo da gaskiya shi wanda ya ga tausayi sai ko saba masa to Allah ba zai bar ku ba shi na abin da yake magana fa inna zalika yin haka ma'adudun min shirki alama ne na shirka inda Allah ta'ala fa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kuma ya ce ashirku fi ummati shirka a cikin al'ummata a hafa min dabibin namli ala safa wa fi riwayatin fi lailatul muslimati shirka yana tafiya shirka na shiga cikin aikin ku kaman tafiyan tururuwa akan dutse cikin dare da safe ka zo ka nuna kafar ta gunda ya taka wa akalla zalika mafi karanci an tuhibbu alal batil mutum ya so barna auta bugu alal haƙi ko mutum ya ƙi gaskiya kawai ba sai ka aikata ba an yi abu gaskiya ne ka ƙi an yi abu mara kyau ne ka ce kana bayan wannan wannan yana daga cikin alaman da kake fadawa cikin wannan bala'i shirkul ahfa Allah ya kiyaye au kama qala sallallahu alaihi wasallam ma anau haza wa kaza kuma sunu qulubakum ku kiyaye zuciyanku an man fa'ala batilan ga mutumin da ya aikata banna aw hadama haqqan ko ya rusa gaskiya yudadiku hawakum wanda ya daidai da son zuciyanku an tuhibbu ku so shi aw tasnu alayhi mutumin da yayi abu mara kyau ne sai kuka goyi bayan suka ce wallahi ina bayan ka saboda yayi daidai da son zuciya fa innahu aidan ma'dudun min ash-shirk hanya ne na kamawa na shiga cikin shirka inda Allah ta'ala فإن المؤمن شي مؤمني يحب الحق شي gaskiya yake so wai yuhibbu ahla kuma yana son mabucin gaskiya wai yajibu an yuqamul haqqa kuma ya wajaba mutum ya tsaye da gaskiya wai amalu bi ya aiki da shi wai bugudul batila ya kibar na wai bugudu ahla wai kima abutansa wai ya bugudu an yuqamul batila yana kin kar a tsaye da barna wai amal bi mutum ya yi amfani da shi wassalam shauta ne fi na barku anan za mu sa za mu je a istidrak istidraki shine abin da bai faɗa ba a baya zai kawo su ya sake dawa da su na faɗa muku wannan kunji to ga waɗansu kuma a ciki shine za mu tashi ranar laraba in Allah ya sa mana cikin rayuwa Allah ya ƙara mana son manzo Allah Allah ya taimake mu Allah ya sa a yi sallah lafiya Allah ya sa a tashi lafiya Allah ya wuta mana alkhairi ubangiji Allah ya karba aikin mahajjatan mu ya dawo da su lafiya Allah ubangiji ya karba sai wanda yau ake yi na arfa ubangiji Allah ya karba duk abin da ake yi na arfa Allah ya karba duk abin da ake yi na arfa Allah ya tsallake wa dukkan wanda ya samu kuri Allah ya karba aikin hajjin su baki daya بجاه سيدنا مولانا رسول الله يا رسول الله وانا رانا mai girma mun bada amanan kasan wajen manzo Allah mun bada amanan imanin wajen manzo Allah Allah mun bada amanan zuriyar mu da ahbabu aina ma kanu wa aina ma sakanu min qafin ila qafin min al-jinn wal-ins wal-hushush wal-hayawanat wa kull haliqillahi man kana muhibban li rasulihi sallallahu alaihi wasallam من بعد أمانة حسن سيدنا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك ولا خاتم لما سبق أنا أسر لك الحق ولا هدي إلى سرادك المستجيب ولا هدي حتى در الدار العزيز صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد في عدد ما فيه لمكان واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته